karatunmu na nawa ta tara ko abar sabani da wannan shi ne karatunmu na goma a cikin littafin al'usulun talata muna bayanin ayyuka na tauhidin kada da Allah subhanahu wata'ala muna cikin jerus na tsirare ne a wadalilin kashe da ƙaunin ta'ala ko sana ta shawun wa shauni kada ku ji tsoron kafirai ku ji tsoro na ni kai wa dalilin inabati malam yace dalilin komawa zuwa ga Allah قوله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى وأنيبوا إلى ربكم kuma ku koma zuwa ga Allah mahalicci wa aslimu lahu ku miƙa wuya ga Allah mahalicci Yana ke kasa wani sai yana sururin wani. ba za yi ake ko ana jin zayi a sauro ake kura wurin wurin kura sauro sai a yi mura ba jiya ba kawai ba yi na haka wata daga sauro kuma an wada an yi gudun gara aka ce an wada a gani kara sai da tun da dai ba yi zayi na na sai da duka da wani na makyankita min qabli an yatiyakum al'adabu thumma la tusarun din gabanin azaba da zo muku ku koma wurin Allah dole da ku gyara al'amarin mutum ya gyara da matan shi gyara da diyan shi gyara da makwabta gyara da uwaye ya gyara da dangi da yan uwa ya gyara da yan uwan shi shine abin da Allah yake yi ku gudu ka Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan al'amuran aikin mu kasuwancin mu komai saboda ba a zama tana da su kafin ta zo ta iske kuna mutanen kirki idan ba zaba ta zo ba ku zama mutanen kirki ba wanda zai kama mu ba wanda zai taimako ko kuma zaba ka san kana kana ci akwai azaba ta duniya akwai kuma azaban lahira ita duniya ma Allah ta lahira yana da zaba mu da abubuwa walalu lokaci bayan lokaci wannan azaba ce ta Allah sau da ka kai kokari ka zama mutum da kirki ka gyara halayen ka kimsa shirya duniyan nan barin ta zaka to tun ka yi Allah ya kama ka da rayuwarka ka gyara lamuran haka ma bayan ka riga ka mutu ka fi shi kenan kuma ka gyara ba za ka samu banda azaba to Allah ya ce kai ka kiya wani wuri Allah subhanahu wataala ya yaba masu komawa zuwa gare shi Allah ya ce munibi na ilayhi wattaqu ku kasance masu mai da al'amari zuwa ga Allah kuma ku ji tsoron Allah wala takunu min al-mushriki kada ku kasance daga cikin mushrikai saboda ga wajibi ne mu mai da al'amuran mu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya kama mu wa dalilul isti'ana dalilin neman taimako qawluhu ta'ala faɗin Allah subhanahu wa ta'ala iyyaka na'budu kai kadai Allah muke bauta wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai Allah muke neman taimako shi ba neman taimakon kuwa sai sai wurin Allah to da muke neman taimako wurin mutane nan mun sha cewa a taimaka da ba a taimaki wani ha? wayan can bane mun ji ba a neman taimakon kuma kuma ga muna neman taimakon ko ba haka ba ina cewa ko wani ba Allah yana neman ku taimaka mashi dan bi ba mu ce ba akwai wani ba Allah Allah ka taimaka mashi sai muka ce ku taimaka ba na da wannan neman taimakon da muka yi Allah ne mai taimakon ba ku ba muna gane ko sababi ne kawai amma mai taimako na hakika shi ne ba shi ne Allah to da haka kenan taimako na hakika babu wanda ke shi kuma Allah shi yasa Allah ya maka to za ka samu in ya taimaka ma za ka samu in ya na ka ko ba wanda ya sai saboda shi ne hakikanin mai yi ba wani ba mutum da hada abokin halittar kan bai irin amma yana ya zama sababi mawari dalili ya zama sila ta hanyar shi sai ka samu taimako amma wanda ya bada taimakon sai dai ya sa ga hannunka shi ne ana suwa domin ku duk abin da ka gani duniyar nan gaba daya bai faruwa sai da sai da ikon Allah sai da taimakon Allah kusan haka ba a neman taimako wurin kowa sai wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ba a bauta ba kowa sai Allah wa bil hadith kuma ya zo a cikin hadisi idza sta'anta in za ka nemi taimako fasta'in billah to ka nemi taimako ga Allah saboda haka babu mai taimako sai Allah subhanahu wa ta'ala wa dalilul isti'ana dalilin isti'ada neman tsari neman kariya daga wani abu da kake tsoro ya cuta ba ko daga wani abu wanda kake ganin cewa wannan abin yana iya kwaranka muna ganewa ko ko wani makiyinka ko wani kwaro ko wani wanda ba ganin shi kake ba kamar iska ko? yawwa da haushe ce ku kuke ganin mu ba muke ganin mu kamar iska ba ka ganin don ka ji tsoro duk lokacin da gaban kaiwa da ka ji tsoron hanya wurin nan ba akwai iska ba to ce Allah ka kare Allah shi yana da iska in ka ga wannan iska ya cuta ma to ko ko cikin mutane kake sai ya cuta ma saboda Allah ya riga ya rubuta ko ina kake wannan iska sai ya cuta idan kuma Allah ya kare ka shikenan ko ina kai kungurmin daji ka kwanta kai baccin ka tunda ka roki Allah ya taimaka ma zai taimaka ma ya kare ka daga shan shi shikenan abin da zai samu ka zara ka ba a neman taimako da kowa sai da abin nan abin nan neman a tsanki ba a neman tsari kariya sai da Allah su Allah ne kai da ka cewa Allah ka tsare ne ka kare. To malai yace dalilin istiaza din nan kaulu ta'ala fadan Allah subhanahu wataala qul a'udhu bi rabbil falaq. Na? Ani bi rabbil falaq ne ba ne kan. Ki ba ko san su ba. Ki da lawadi ba ne. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Kace ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala ina neman tsari da Allah mahalicin safiya alfarar shi ne wato wayewar gari shi ma wayewar gari yana tare da abin da yake tare da shi lokacin da gari ke wayewa shi ma yana dauke da abin da yake dauke da shi wanda Allah kada ya sani to kace Allah ya tsare ka a wannan lokacin min sharri ma kharaqa daga sharrin duk abin da Allah ya halitta duka ko abin da Allah ya halitta yana da sharri mutum na da sharri aljani na da sharri dabbobi suna da sharri kwari suna da sharri duka da halittun Allah suna da sharri wani sharrin shiga idanun shi wani sharrin shiga bakin shi wani sharrin shiga hannu ya same ka da wani sungumi ya haɗi ka kawai ba abin da kai ko ya tale ka da arda duba sharri ba ko kuma yan kayan da kake sa kana jin daɗi sun suna baya haushi zai je ya ɗauke su sace ko ta yan waya da kake da kiran mutane kana ɗan yin wazafin ka kana neman kuɗin ka ciki kuma kana ɗan sadar da zuci kuma kana kai da mutane tana baya hushi sai zai ɗauke ko da hawan hawan ka ko ba haka ba duk sharri ne wannan sata sharri ce ba to da haka daga sharrin da abin da Allah subhanahu wataala ya halitta ka ce Allah ka kare ni daga sharrin shi wa qawluhu ta'ala da faɗin Allah subhanahu wataala kul a'udhu bi rabbin nas kace ina neman tsari da Allah subhanahu wataala malicin malicin mutane gaba daya Allah shi malicin mutane kamar yadda aya ta gaba ta inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam malicin ku Allah shine wanda ya halice ku gaba daya ku mutane to sai kace Allah ka tsare ni ya Allah ubangijin mutane ka kare ina neman kariyarka malikin nasu Allah mai mulkin mutane, sarkin mutane, wanda yake masu sarauta yake masu shugabanci, shi ke juya sai yadda ya ga dama dukkan mu bayan Allah ne gaba da yau. Allah ne ke mana mulki, wannan shi ne malikin mulki, shi ne mamallakin mulki, mulki na Allah shi ne wanda yake ba wanda ya so shi, kuma ya kwaje shi daga wanda ya so. Allah ne wanda yake daga wanda ya ga dama kuma ya arji wanda ya ga dama. Ilahin nasu Allah shi ne abin bauta wa mutane. Baka ce Allah ka kare ni min sharri waswasil khannas daga sharrin mai yawan waswasi al-khannas wanda yake mai koyewa. wanda yake gudu ya tsini duk lokacin da ka ambaci suna Allah shi zan sai ta yawa in ka za kana ta zage zage kana cin mutunci da shan da wulakanci sai zai da ƙara zaka ka karama wani zagi wanda abin nan yana can yayi kula cikin zuciya ka kare ne baka bari shi wannan sai ka bari shi sai ka karka bai mai kula nan ka watsa wa mutum ke da ba aka yi a yi wasu gunduma gunduman zagi suna haifawa da wasu a rasa ma ya haka kake wani zuwa ga shedan da duk sharrin shi amma da zarar nan ke ba ki ce Allahu akbar to subhanallah to ga bari ka bari ko ba ga bai da amma zai tun da rabe ce ce kan ba wannan kenan sai ki dadi yanzu nan misalin da na bana ma na zama ta ji da ya shi dadi أعوذ بالله من شر الشيطان Allah gari da zari ne ba da bawai wa dalilul istighatha dalilin neman agaji istighatha shine lokacin da mutum zai badawa cikin wani bala'i in wani hadari mai abin da mai girma kuma za ka badawa lami lokacin da za ka neman gudunmuwa tushen jima istighatha ko mota ta kwace maka ta yi tashi kakara kana neman waɗanda za su kama maka ko su sheba mata wani zuci ta tsaya ko wani abu ko wani ici can wurin ne wani wanda shi ake jima istighatha dalilin ta قوله تعالى مغنى الله تعالى يجي إذ تستغيثون ربكم وتنا لوكacin da kuke neman agajin Allah mahalicin fastajaba da sai Allah subhanahu wa ta'ala karba wannan ayatin ina ne ayatin bada yakin bada shekara ta biyu da maza Allah yi sallallahu alaihi wasallam shi da kafiran makka suna su da yin tara da wani abu musulmi a ɗaru sun raba musulmi su uku daga dole a nemi gudunmuwa Allah ko dole a nemi agajin Allah domin ya shiga cikin abin sosai ya kama to sai Allah ta'ala ya karba ya ce aji mubiddukum bi alfin min al malaikati murdifi Allah ya karba addu'a ya karba jiran musulmi ya ce ku sani cewa lallai zan kara ku da mala'iku guda dubu wani na bin wani za su zo ɗaya bayan ɗaya su dubu daga kuma yanzu kaga kullum kasu kuma linkin manu na mala'iku ba na mutane ba linkin ba linkin na mala'ika da ya kaga mutum na zai zai kari watakila da kari tsarin gaba da ya yi kari ba an ba da wadatu da kake gani daga duk lokacin da ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin wani tashin hankali nema agaji wurin Allah Allah shi ne mai agazawa zai agaza maka agajin da sai ka yi mamaki yadda abin ya faru Baraka ba a neman agajin kowa sai na Allah. Ba a neman gudunmuwa da kawo daukin kowa sai na Allah su mani. Wa dalilin zaɓi, dalilin yanka, cewa ba a yanka dabba da sunan kowa sai sunan Allah. Duka. Kowa ne ne shi, duk girman shi ba a yanka dabba da sunan shi a ce da sunan wani. A ce bismi wani. kamar da ake cewa bismillah ba a cewa bismillah da kowane shi da zara yi to dabba ta zama harsasciya ba a ce dole shi ya ce maka shahara muna gane yau saboda ka yanka ana yin shi ne ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kai dalilin shi shine bada Allah ta'ala kul inna salati lalle ka ce lalle sallata wa nusuki da kuma yanka na wa mahyaya da kuma rayuwa ta wa mamati da mutuwa ta lillahi rabbil alamin ga Allah suke malikin kowa la sharika lahu ba wa kuke tarayya ga Allah subhanahu wataala ce wa bidhalika umirtu kuma da haka aka umarce ni wa ana awwalul muslimin da kuma ni ne farkon musulmi Saraka ba a yanka dabba zakara kaza tantabara akuya dan akuya tinkiya rabu sa saniya raƙumi taguwa barewa duk wani abu abin yankan da za a yankawa dan a ci ba a yankawa da sunan kowa amma lokacin da za ka yanka ragon suna ka ce bismillahi allahu akbar wannan ragon ɗana ne wani ko ragon tiyata ne wani ka gaba da sunan su ka yanka ka ba da dai ragon nawa ne yawa zan yanka wani rago da sunan Allah ragon sunan wane ni da misali ko kuma kai mai yanka malami sai ka faɗa haka nan kaga ba kayan gari da sunan wannan dan ba babu shirka ce ko kuma layya ce bismillah wallahu akbar Allah ka karbi layyar wani ko kuma Allah ka karbi wannan ragon da aka yanka wanda ya sayi shi ya yanka kaga duk ba kai da sunan ba da sunan Allah ba laifi bane wannan wa min as-sunnati daga cikin sunna kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah Allah ya la'anci wanda ya yanka ga wani Allah bana da wanda ya yanka dabba ga wani Allah subhanahu wataala to shi wannan ma ba yanka yayi da sunan wani Allah a wani Allah yanka ko mutum ko ma wane ne shi dabba ana yanka ta ne domin Allah a cina ba da biyu ne kuma ka yanka dabba a yi sadaka wannan ba shirka ba ne ka yanka dabba a daddasa naman a yi tsoka tsoka a rarraba mu mutane a yi guntu guntu a yi tafi gida gida ko a zuko gida don da wuce a bashi sadaka wannan duk an yi yanka ne don Allah ba a yi domin Allah domin dama yanka akwai wanda za ka yi na ibada shi ne kamar yankan layya ibada ce kamar yankan ragon suna shi ba ibada akwai kuma yankan da za ka yi saboda mi sadaka ka yi sadakan naman da Allah biya maka wata bukata shi ba da ibada ba mu kowa sai Allah ko kuma yankan da za ka yi na asu nama kawai ba layya ba suna kuma babu sadaka a ɗan gida ne za a yanka ba a ci kawai muna ganewa duk wannan babu shirka a cikin shi amma ka zo yanka ka fi sunan wani kowa ne ne shi ba ya kace da sunan wani zai yanka wannan dabba ko ba cin wannan dabba yana daga cikin sauke mata laifin mulmaitu musam lamun tanji wa ma uhilla li ghayri llahi abinda aka wani sunan wani Allah wurin yankan shi kuma ba a cin saboda ka yanka shi ma ibada ba a yanka ma kowa sai Allah subhanahu wa dalilun nadri dalilin alwashi ba kance kenan alkawari ka ce in na samu kaza zan yi kaza wannan balaguran da zan yi in na je na dawo na samu riba na je in ga kaya wuri kaza in na samu riba da lalle na shirya wata walima kasantacciya kowa sai ya ci nama ya gaji saboda kuɗin da za ka samu masu yawa ne kuma Allah ya sa ka samu doka cika Karka ce a lokacin da ne ba wanda ya shi na. Allah ya ji ka yana yana jiran sai ka biya. Allah bai sa ka ba kai ka sa kanka ko to sai ka cika. Ya alƙawari cikawa ka yi alƙawari ka yi ma Allah to ka cika. Idan ka na jarabawa ka ce in ya ci wannan jarabawa ko kuma ana so ɗanka yana aikin soji ko yana aikin jandarmu ko yana wani aiki shi kenan sai aka nemi kowa cikin manya-manya kowa ya kawo takardun shi za a kara musu girma amma mutum biyu ne ko ku za a kara ma kuma su goma suka aji lokaci in dai ɗana ya samu wannan ƙarin girma to sai na yi kaza ko kuma shi ɗan ya ce in dai wannan ƙarin girman na wani wadabi a cikin shi to sai na yi shagali na kasa sai na yin kasa saboda godiya ga Allah kokarin kasa an ba da yasa kai kasa kai to sai kayan kashi ka ba kance duk lokacin da kai ka cika qawluhu ta'ala dalilin shi shine wannan Allah ta'ala yufuna bin nadhi suna cika alkawarin da suka yi da su da Allah wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron wata rana kana sharruhu sharrun wannan ranar tashin hankali da wahalar wannan ranar ya kasance mustatira mai tashi ne kamar yadda tsuntsu ke tashi ma'ana tashi yake haukan kowa bala'in rana a kiyama ina ga ranar rama suna cewa Allah musallin Allah musallin Allah ka kowatar da annabawa to kasan rana ce ta wahala da kasan tsuntsu na tashi to haka wahala tashi a kiyama take tashi da darakan kowa sai wanda Allah ta'ala ya yi Muna gane ba ko? Saboda haka duk wanda ya bakance sai ya cika. Waɗannan Allah yana yabon su ne sun yi bakance sun cika Allah ya ce ya ba su aljanna. Yufuna bin nadir wa khafuna yawman kana sharruhu mustaqim. Allah yana yabon su ne ya ba su gidan aljanna inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wa waqahu Allahu sharra dhalika wa laqahum nadratan wa surura kaji wanda aka mutu yayi ba kanci ba dole bane ba dole sai na ce in dana ya kaza ko mata ta ta yi ba lahiya ba tare da an fasa ta ba ga wani ka ce Allah ka saba su ba tare da ka saka lafiya ba sai kai wannan ba ka can wato Allah ba ka maula abu kace sai ya maka sannan kai kai ha Isa Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kance la ya ji da kai ba kance bai cika zuwa da alheri ba wanda ba cika shi a cika wani sai ya gari bukata ta biya sai ga yanzu sa sa wa yaran jika da gani zai biyo wani malamai ga akwai mahita sai ka yi azumi ka tara sai ka yi azumi na kwana uku muna gane wa Allah ya samu dace. Amin. Ya hadisi manzo Allah ce man nazara yuti Allah fa yuti. Duk wanda ya bakance ya alkawarin ya ba Allah abin abin da yace za a yi mai kyau ne to yayi ya cika. Duk wanda ya bakance ya saba ma Allah sai. Muna gane wa. duk wanda ya bakanci cewa zai saba ma Allah ba zai yake ko kai saba ma kai ya aikata wannan bakanci kuma mutum ya ba tun cewa in bukatar shi ta biya bai taba shan wuyu da amaran da su ya sha wa ga da wannan baban Allah ko kuma sai ya sha giya gefe kwalba guda ko kofi ɗaya to ba a yi suna bayan da wani mutum ba zai yi shi da na sai su fita ne tuba domin ba a bakantar safon Allah kuma a cika ko ka yi bakancin cewa lalle yin bukatar ka ta biya za ka kira ƙungiya kaza ta mawaka da maraya su zo a tashi to ka yi Allah ba zai tambayi ka ba ya ka ce za ka tara mawaka ba ka tara su Allah ba zai tambayi ka wannan ba saboda dama abin bai ko kuma ka ce lalle yin alkawari ya cika to sai an yi wajen ko gidanka sosai duk wani kantali da ya kwana garin na nemo shi ya san mutane waɗanda suka yi a zuwa kwana ana yi saboda godiya ga Allah godiya kai ga Allah ya kawo abin da ya ta su kai a wani samun Allah duk abin da yake na samun Allah ne ka yi alkawari ba ka cika Allah ya kiyaye wannan shi ne alasulun awwal ko? bala yin ce alasulun tsari asali na biyu daga cikin asalin lika guda uku wanda aka sun yama littafin al'usulun tsari ma'aibatu dinin islamin biladilla sanin addinin musulunci da dalili ma'ana ka bauta ma Allah subhanahu wata'ala da duk abin da kake kasan dalilin shi وهو الاستسلام لله بالتوحيد شيني ميكا ويا ga Allah subhanahu wataala da kadaitawa ka mika wayanka ga Allah ta'ala kana mai kadaita Allah subhanahu wataala da bauta shi ake ce mami shine musulunci mika waya ga Allah ta'ala da kadaita shi da bauta ka bauta mu kowa musulunci shine ka tsaya ka bauta ma Allah shi kadai tare da ka hada shi da da wani ba walin kiyadu lahu bi ta'a da kuma jaruwa ga Allah subhanahu wata'ala da da'a kalman to da Allah ya ja ka yace ka bi sai ka ba Allah sai wannan sai ka yi biyayya ga Allah shine musulunci dan musulunci ba wai abu ne da yake tsaya ga baki ba ni musulmi aiki da na ka faɗa alheri ka yi zikirin Allah, ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, ka karatun alƙur'ani, ka yi magana mai kyau da musulunci, ka rike cikin zuciyarka abu mai kyau. Ba munafunci kake da mutane ba. Kana tare da su amma kana jiran a samu wata dama da danne su kawai. Tashi da su. Ka zanna da yan wanka musulmi tsakaninka da Allah ɗari bisa da ke. kana son su tsakanin ka da Allah in ka boye da wata wani ba Allah ya san Allah ya san ka gaskiya ka kai da Allah zuciyarka ta zama tas kana ganin duk wani musulmi kana ganin haske shi kana ganin farin shi kana san shi duk wani mutum bai ba ka hushi bai tare maka komi ba domin ba mai ba ka ba mai hana ka sai Allah to haka ma ka zo da ita ayyuka farilla ka bar wasa da ita kuma ka zai yin kokarin aikata farillar nan yadda take ka zama mai nutsuwa an kaji ko sallah da Allah ka nake nutsuwa Allah ya halice ka ridan kai sallah in ka shiga nafila ma haka nan in kana azumi wa da abin da aka ce ka kiyaye ka kokari ka kiyaye ka kiyaye bakinka kana azumi kana dumbun wanda ba su dace ka kiyaye da daga daga kallon abin da kana azumi kana kallo kuma Allah bai ce ya rage kallon na abu ko ka saurara ko ka taka da gawawan ma'ana dai Allah ta ala da ya ce ma ka yi to ka bi ka yi biyayya ga Allah ka shawo ka je ka aikata wannan walbaratu da kuma kukuta da baran-baran da kin yarda da kiyayya mai da shirki daga shirka shine bauta wani Allah tare da Allah wali da kuma ma abuta shirka da mushrikai ke ka zargi kyamarsu ka zargi jin haushinsu ka yi koyi da annabawan Allah Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim da shi da waɗanda suke tare da shi sun ce inna bura'u min mimma ta'budu da min duni lahi kafarna bi lalle mu mun barranta da ku da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah kuma kiyayya ta bayyana tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahda har sai kun yi imani da Allah shi kada ki to haka ake so ka zamanto da kai da mutanen da ba su da tauhidi mutanen da ba su da tauhidi shirkai kira da ba musulmi ba musulmi yana da tauhidi muna gane ba ko arna ba guzaran da ba su sallah ba su salati su ake magana dole ka nuna ma wato duk wanda yake baya da addini ka nuna ma'ana ba wai an ce kake yin mu'amala da shi ba an ce kake zauna da shi ba amma dai abin da yake wanda ba na addini ba wanda ya sawa ma addinin kawar wanka shi matsayin shi na dan adam sai ka yi mu'amala da shi ka zauna da shi ka yi hira da shi ka yi mu'amala da shi ka sayi gare shi ka sayi abin nan ka sayi da mashi in ya kama ka dauke shi aiki ma aikin da ya iya sai ka dauke shi duk babu wani abu amma kana kallon maronka da addini shi yake magana ba ka sani abin da yake aikatawa da shirka da Allah subhanahu wataala shine malami shine malan kiyayya da shirka da kuma masu shirka Allah ya kiyaye mu daga shirka wa huwa thalathu maratib kuma shi musulunci darajoji ne ko addinin musulunci darajoji ne guda uku ma'ana mataki mataki ne suna gane wa kamar yadda ka san karatun boko mataki mataki ne akwai hanyar farko akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu akwai na biyar akwai na shida ko to matakin karatu na farko in ka je tsananan kuma akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu in ka wuce da kuma akwai na ɗaya akwai na biyu akwai na uku ko ba haka bane sannan kuma akwai wani mataki da zaka takawa bayan wannan na inda za ka fara zama babban mutum ka kwace yancin ka daga kowa ga daga nan akwai matakin da za ka tagawa malaman ka da suka koya ma sai su zama kuma abokan ka da ka kai matakin da za ka shiga su suna hita ko kuma kai kana hita za su shiga kuna koyawa wuri guda kowa ga wani ba dai yin musulunci na haka yake akwai matakin farko akwai na biyu akwai na uku dukkan su kuma matakai ne na alheri ruwan da ka samu in ka samu kanka musulmi kana cikin babban alheri in ka ketara ka koma mai imani ka ƙara samun alheri in ka tsallaka imani ka kai ihsani na ma ka ƙara alheri kuma haka ake so musulmi kullum ya ta ci gaba cikin suna ji ba wai tsaya wuri guda ba amma ba cikin addini bai yarda mu tsaya wuri guda malayewa duniya ba mu yarda mu tsaya wuri guda in ka gama tsaya wuri guda to ba mu so ba ba dan muna so ba amma dai ya zama dole ba yadda ta ko ba haka ba wajibinmu ne a cikin addinin musulunci mu zan yi kokarin ci gaba kusa ka sani gwargwadon matsayinka a duniya gwargwadon matsayinka ranar lahira saraka aljanna akwai ta baki baki akwai ta kuriya akwai ta sama akwai ta saman samaniya gwargwadon yadda kake gwargwadon kokarinka ya kake kokari game da bauta ma dan akwai wanda daga sallar shi ke da ya yi sallah ba ya komi ba zikiri ba komi da shi alheri ne shi ma ka rike salloli biyar kana a zuwa lasar magariba isha'i a su da alheri amma wanda shi ya kare sai ya tsaya ya yi ya yi addu'o'i ɗaya ke da kai in ya kara addu'o'i kuma ya tashi na fula kai kuma kai to da kai ka tafi wataƙila ma an ya ya kara labulan kuma ka ga ya jawo Qur'ani cikin masallaci ya buɗe yana ko kuma yanzu sai ya salata na ga duk kayan da tashi a ga ya yi abubuwa da yawa kai ko guda ba kai ba kace ba ba ku zama da yawa ko ba ga ba to haka ake so kullum ta kokarin ya za ka ci gaba ya imanin ka zai girma ya haɓaka na'am
duk lokacin da kuɗi suka faɗo wannan ka bayan ka yi tunanin bukatun ka kuma suka ƙara kawo bukatun wasu kuɗin nan ya kamata ka samu dukka goma ta faɗo maka riba ce ko wani ya ba ka kyauta shike da kasan farko abin da za ka tunani bukatunka ko ba ka ba. dama kana ta wanke wanke dama da hagu.
na'am yawwa to sai ga ta taso kaga bukatunka da za ka tunani ko na'am
inda yanzu ga tunaninka ya rabu masara kake sowa ko shinkafa gaske
sabulin kake za ka sayo ko man shafawa duk abu gwargwarin ne bukatar mutum duk haka ne ya kamata ka kawo nawa Ka kawo nawa suka ce waɗannan ko dai dala hamsin ya kamata ya ɗauka ya sadaka ta ranar bukatun ka ne ko ba ana ka bukatun ka ba amma in ka ba wani lada za ka samu in kai sadaka lada za ka samu kuma sadaka nan da kake gani tana maganin bala'o'i da yawa gaske
tana kashe zuwan bala'i kamar yadda kasar ruwa suna kashe fita haka su daga kaga kamata yayin ka fara tunanin duk bukatun ka sai ka kawo ya kamata ko dai dala hamsin cikin kuɗin nan na san yanzu sun gari amma ni ko dai dala hamsin bari in ɗauka in sadaka da su Allah ya kawo wani bawan Allah ko kuma na san wani yana da bukata da yawa bari in yi ko dala hamsin bari kaga wannan duk ci gaba ne cikin rayuwa addinin musulunci ko ake kullum kai ta kokari kullum kai ta ci gaba kullum kai ta ci gaba kullum imanin kai ta karuwa ba wanda tsaya wuri ba da abin da ka saba tun da dadewa kan nan za ka tsaya haka addinin musulunci ita ma ka misali ta kama misali harkar duniya ana so mutum ta ci gaba Allah yana zaba da bayanin cewa wa yazdadu alladhina amanu imana masu imani suna kara imani wa yazidu Allahu alladhina tadawu da Allah yana kara ma waɗanda suka shiri shiriya والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى waɗanda suka shiryu Allah na ƙara musu shirya kuma Allah yana ba su Allah yana ba su tsoron Allah su haka ake so ko ake kullum kai ta gusawa gaba kai ta gusawa gaba shekarun ka na ƙaruwa amma bai kamata a ce kana girma kana kana cin kasa ba kana girma kana nan shekarun ka sun kai saba'in amma kana nan yadda kake tun kana nan shekara ishirin gyaraka addini kokari ka yi abubuwa bare kana ta kwana da duniya ka gangara abin nan gangaren gangaren mutuwa a gangaro shi ke kullum kullum kullum lafiyar ka sai yace ta rage ko a gaba ne da kenan ya kamata a ce ta madan kullum saboda shekarunta suna karuwa wai kana ganin kamar karuwa ne kake ta ya rage wani to kamata a yi rayuwarka na rage wa imanin kana karuwa haka ya kamata mutum ya ka ware wasu lokuta waɗanda za ka zanna ka yi ziki mala da ala bisa kayan karatun alkur'ani mutum akwai ziki kiri kowa ya yi salatin annabi sai ka zanna ka yi kullum ka yi subhanallah kowa yana faɗi da sai ka zanna kai ta subhanallah subhanallah sai ka gaji ka tashi wala hawla wala quwwata ita ma dai kowa ya iya ta ita inda sai ka gaji da wani ka tashi ka tsaya ka da za ka samu wurin Allah mai yawa ko qur'ani ga yana ga kula uzanna ga kul huwallahu ko ba gaba ga su tabbata da sun da ja da sun duk kowa ya yi sai na a kaina kasan na kai ta karanta qur'ani ne ka karanta ko guda sura guda ka rike ka ta karanta ina a kaina kai kawa dari ba ka ya ta minti na za ka karanta ta sai imanin ka karuwa yake a wata ya wuri guda daya ayyukan addini yawa gare su gaskiya ne
Allah ya ba mu iko kuma da yace wa salatu marati shi addinin musulunci darajoji ne guda uku na farko al-islam daraja ta farko ce ce darajar musulunci wal iman daraja ta biyu ita ce daraja ta imani wal ihsan daraja ta biyu ita ce ta uku ita ce daraja ta kyautatawa wa kullu martabatin kuma kowace martaba kowace daraja la arkanu tana da shika-shikai arkanu islami khamsa shika-shikan musulunci guda biyar ne shika-shikan musulunci guda biyar ne amma sai ka samu yawa daga cikin musulmi ba san su ba ba san yawansu ba balle su kirgo maka su muna gane wajibi ne ga son su musulunci yana da shiga-shigai guda biyar ka rike nan wurin sa'annan kuma biyar din ina suke ce ga son su ko ba ga jika biyar jika nawa ke cikin ha? Danna na kowa ya sani ce wani. haka addinin gano kuma addinin naka abin da ya mahimmanci shi ne ake gaya maka ginshikai ne waɗanda suke ɗauke da addinin ka a ce baka san su ba ka san bai kamata ba wani farkon su shi ne shahadatu Allah ilaha illallah haka ne ko? shiga-shigan musulunci guda biyar ne na farko shi ne mutum ya tabbatar da ba a bauta mu kowa sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma mutum ya tabbatar da cewa lalle annabi muhammadu manzon Allah wannan shine babban ginshiƙi cikin shiga shiga addinin musulunci imani da Allah yarda da Allah cewa shine abun bauta fitare ba da abokin tarayya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abun biya nan ma shi ma baya da abokin tarayya wannan kalman da ya dage shiga addinin musulunci duk wanda yake kan wani addini yana so shiga addinin musulunci to da wannan kalma za shi shigo duk wanda ya zo ya ce ma ni ga addini na amma addinin ku na musulunci yana burge da so nake shiga sai ka ce mai tokama ila ilaha illallah muhammadu rasulullah a shigo addinin musulunci kuma mutane muna da kuskure da muke sai mutum ya zo ya ce yana sanya musulmi ta wasu a ci sai an nemi malamai a kai su in ya mutu kuna ketaro hanya da mutu na kenan kalmar shahada ce ba shi in ya so ya faɗe ta ya je ya wanka shi kenan sai ku kai shaurin malaman yana malamai suna da wasu bayanai wanda ku ba ku yi to sai amma ita kalmar shahada kowa sai ya bada ta ina gani ba wani sai a zo da shi juma'a bayan sallar juma'a da shi ba yana so ya musulunta me kamata sai an kara sallar juma'a sannan ya wanka ya shi ba kaga kuma ta yi kuce mai to sai ka yi wanka kuma ka ji abin da ake kuma ta wani da masallaci ka shiga sahu shi ke ina ka mana so a gaya mu mutane cewa wani bako ne ga ya musulun da sai a faɗa mu ko ba haka ba ba ku zo da shi masallacin juma'a ba tsarki ya koma ke yana kallon da da zai mutu ya za ki wanke da laki kuke da laki da kuka ji ma ya kalmar shahada kalmar da ba ta da wahala kowa ya yi faɗinta لا إله إلا الله محمد رسول الله وباري صلى الله عليه وسلم ina kuskure ba daidai bane ba amma su bayanai da ake bukata bayan ya shigo addinin musulunci shi ke dan sai a ji a gaya mushi wannan sai a hada shi da malamai ce to kaga malamai nan suna karatu kaga makarantar su nan sai ma ka zo amma bayanin tun da kai sabon musulunta ne amma bayanin abubuwan da ya kamata ka ɗan riƙe kuma kullum ka zange zuwa ana ɗan ƙara maka na rike amma bai kamata Allah ya samu dace bai sala abu na biyu shine tsayar da sallah bayan sallah ba tsayi da sallah a yi ta kan lokaci kuma a yi ta daidai kuma a yi ta dan Allah kakka yi ta saboda al'ada domin sallah ita ce mafi girman ibadodi gaba daya Allah ya ce duk wanda yake sallah to ya sai da addini shi duk wanda ya bata sallah ya bata addini shi da ka mai kokari mu zangi tsayar da sallah kusan cikin ayoyi goma na alkur'ani dukkan su Allah cewa ke a tsaye da sallah bayan cewa a yi sallah Bilala ce a tsaye da ta ko suna tsaye da sallah ko kuma ku tsaye da sallah ko kuma da tsaye da sallah haka za ka ana ta yin magana tsaye da na gane ba ko wa ita'i zakati da kuma ba da zakka ginshiki na uku shine ba da zakka abubuwa guda kaza ne cikin musulunci waɗanda musulunci yace ana ba da zakkarsu kuɗi tsaba zinari ko azurfa ko kuma tsagwaron kuɗi irin namu na zamanin mu sifa ko naira ko dala ko euro ko dinari ko dirhami ko riyal ko lera ko cd kudade ne ga sanar na duniya muna gane ko ko sai ba da ma kana karanci don ta ma akwai ta sandara akwai ta mai take gaba ko a take gaba in kana da zanen in kana so can ƙasa in gaɗe in kana kamaru ko kana gafon ko kana santarafai ko kana cari a su su ne ke kashe kuɗa in kana da tamu nan sai an karawa dala da yin za ka canji in za ka canza tasu sai an baka jikka goma da rabi kai wani wuri ma sha ɗaya za a baka ni ga nauni ba jiyo ba a sai da mai karfar na yana jin daɗi wani lokaci ba na bukata kawai zai yi canza jikka goma sai a ba ni sha ɗaya. Da na kare zaman abin da za ni ta yadda su ta kuɗi na gaba da sai na mera su irin nasu. Irin nasu. Aljihu na ya cika. Na ba sun yi sun yi abin. Kara maka aiki. Duk sai ba ce amma wannan na gaba wacce. Allah raba mu da sai ko gaba ɗaya. وصوم رمضان لكم أزم وتر رمضان أزم وتر رمضان إن سورة وجابي وأنا بيا كم يربان غنيبا
سمكي إن شاء الله
Ita addu'a ibadodin da kai can baya, ita mutuwa ba addu'a ce kamu. Amma ibadodin da kai can baya, kai ta addu'a ana sa. Ita addu'a ka dage ka yi ta yi. Saura wata biyu da kwana da. Allah sa akwai azumma da rima ga mu nan gaba. Wai an ce Allah ga ce an ce. Allah ya ba mu suna an. Ai aka kira Allah shi. Kuma shekara 160 180 har ɗari biyu akwai suna nan da rasu. Ana ba abin da ya gare. In Allah ya karba cikin mu sai ga wasu, Allah ya bar su. Kamin kuma ka ce ɗanya. Ana magana ce kana magana hanya. Wa azumin watan Ramadan wato shi ma bin shi ne daga cikin shiga addinin musulunci shi ne azumin watan ramadan wanda ake yi kwana talatin ko ba ana yin kwana talatin ba daya ga wata shi kenan sai a yi talatin ba daya yana ya dogara ne da wata akwai wanda ko an ga wata sai sun cika talatin su ba su yarda ba a wannan jahilci rashin sanin mahimmancin ibada an ga wata kuma dama an ga wata aka ce ka dauka an gani ka yi kuma an gani ba sai ka yi ba ce wai sai ka cika kuma ka ga wata wani wallahi ana ce da an ga wata ishirin da tara ba ya zuwa diba shi sai bayan awa ne sai ka gane na wata yi saboda ya san ya wuce in kai magana ya wuce ce to ga irin ta dama ba ku kai to ka azumin shi ba ya ba ka da lada baka da dauda Allah baya san kalmanci baya san wasa azumi ko ibada ba ba abun wasa bace za ka yadda kaga dama wa hajju baitillahi alharam da kuma nufin ɗakin Allah mai daraja hajji shine nihi da aka ce hajja fulanun ana nihin ƙasa da fulanun wane ya nufi ɗakin Allah nufar ɗakin Allah ta'ala saboda ibada duk lokacin da aka ce wani ya biya maka kuɗi don maka kuɗi ka biya to ka sa ga ranka za ka ji daki Allah ne don ka yi ibada to wani sai ta jin daɗi alhamdulillah ni ma yanzu ba duk wani labari za a yi maka na san komi ni ma sai daga nan mutum ya ba ta yare gari ba ganin shi za ka yi cikin za ka tafiya ka ga komi amma kakka sai da manufan kai ma an ka dawo in ana labarin maka kai ma kana da kuma kai ba ka da lada wani kuma ka ga aiki an yi yayi kuma ce ba da wahala a ce duk wannan wahala ta kai gaba za ma ka da lada aiki ne mai wahala ya jijjiga ka sosai sai ka koma ta kiɗi ga duniya ya biya kuma da kiɗi ya harkar wala ne ga aika wala ce mai wahala kaga ya kamata to tunda tana da wahala to ka tsaya ka jajirce ka yi ta dan Allah dan ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala dawami ma kan shi wahala ka gewa da dakin Allah su bakwai sa'annan ka je ka yi sallah maqamin Ibrahima ka yi raka'a biyu sa'an nan ka dawo ka taba kaba ka ta yi ka ta yi ka fada marwa fada marwa ita ma akwai wahala ka je ɗaya ka dawo biyu ka koma uku ka dawo hudu ka koma biyar ka dawo shidda bakwai akwai wahala wuri ne mai nisa kuma ga mutane in biye ci gara ka kawai ta yace ake a hankali wurin wurin wannan kuna tare da jama'a goma ko sha biyar sai kowa ya bace mu saboda mutane ke wurin dam yake da mutane kuma wannan wai mun tardo ma lokacin daɗi ne da wurin kware yake ga mutanen da mu yake ba rihe ba kuma babu inci kuma ƙasa ce wurin ko ba ma masallaci ba ne hili ne kawai tsakanin duci da duci ne ake ta kai da kawo mutanen da amma mu yanzu kaga wurin da yake sanyi na bugun kana tafiya ga ruwan zozon nan ka yi shi ba ka yi ba gefen ka damar ka da hagu ga su amma da jira ga sai ka rika wanka ba da yi ka yi ma kari ka yi wannan wahala a ce ka yi da baka da ba ka yi ka za a yi ba saboda haka duk lokacin da wani ya ce ya biya maka kujerar makka ko ya biya maka umara ko wani abu ko kai ka biya maka kanka ka ji ka kanka cewa wurin ibada ba ba yawo za ka ba yawon bude idanun ba yawo ne na ibada daga nan daga daga masauki a ce ku dai mina nan ma wata wahala ce daga mina a tsaye arfa nan ma wata ku yi na arfa rana mai tsananin zayi mu yi zanne kuna ibada ana ta zikirin Allah subhanahu wa ta so daga nan ta humus dariba amma wahala ce a ce ku kwana in kun tashi da safe ku sai ku jiwa shaida daga nan kuma kuna da dama ku sai maka ku yi dawabi na farilla sannan a dawo wadda na rayuwa na za ka gani maka kamar kiyama daga ta ganin wasu halittu da cewa na canja mutane ne ba mara bari ka riga ka gashi ta ganin kabilu iri-iri mutanen kala-kala kamar duniya ce gaba daya kai ka ce gaba ɗaya mutanen maralin suna ci nan ne zagarar mutum yana neman ɗan tudu ya gigice ya gaji da Allah ya kai ɗan tudu wata yana cewa da Allah yana ne ga wanga sauri ya mance gaba ɗaya ya gaji da je ga sauran da kaga ibada ce mai wahala wata ɗan adam ne tsarkake niyya ga Allah subhanahu wa ta'ala a ciki Allah ta'ala ya samu dace abinda muka baki gire Allah ka ba mu rada kuskure kuma Allah ka yaro har Allah ka samu gyara a kira sallah
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله